هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون
أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مدساتها وكل مدسة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله يومنا رانا ثلاثة sha shida ga watan rajab ɗaya daga cikin watannin allah masu alhurma guda hudu hijira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da shekara ɗari hudu da shekara arba'in da hudu muna fatan ubangiji ta ala ya datar da mu cikin kaddarawar allah allah ya ba mu ikon ci gaba da karatu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka wanda muka tsaya a ƙarshen aya ta saba'in da biyu a cikin suratul baqara yau insha Allah za mu tashi aya ta ba 70 ba 82 yau za mu tashi 83 insha Allah bismillah وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون wannan aya ubangiji ta'ala yana nuna mana yayi hani kwara daya gabanin isra'ila da aikata wani aiki ya kuma yi musu umarni da waɗansu ayyuka guda takwas amma suka bijirewa umarnin guda takwas gaba ɗaya suka bijirewa hadin da allah ya musu kwana ɗaya wani kuma bai tsaya gabanin isra'ila ba halmu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam muna cikin wannan hadin da allah ya yi muna kuma cikin ƙarƙashin umarnin da Allah ya bada na waɗansu ababai guda takwas da damu ji a cikin wani aya Allah ya fahimtar da mu Ubangiji ta alace wa iza akhadna misaqa bani Isra'il ku tuna lokacin da muka yi alƙawali muka kulla alƙawali tsakaninmu da bani Isra'ila yau da tuba babu kenan wannan alƙawalin ba wai bani Isra'ila kawai ba duk wani da yake cikin al'umma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ma ya kulla alkawari da Allah akan haka abu na farko da Allah maɗaukakin sarki ya ce kansu yarda su yi shi ne bautar wurin Allah ya ce Allah la ta'abudu na illallah kansu kuskure su yi wani abin da yake da samfari ko nau'i na bauta sai dai ga Allah duk wani abin da ba Allah ba kada a ɗauki wata sufa daga cikin sufofin Allah a bashi kada a ɗauki suna daga cikin sunayen Allah a bashi kada a ɗauki wani nau'in abin da yake bauta ne a jingina shi zuwa ga wannan abin in dai ba Allah bane Allah ya hana wani alƙawari tsakaninsa da bani Isra'ila alƙawari ne tsakanin mu al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ubangiji subhanahu wataala la ta'buduna illa Allah kar wani ya kuskure ya bauta ga wani halitta sai Allah da abin da ka san nau'i ne na ibada na bauta karkawa kowa shi a doron ƙasa sai Allah shi kadai mun ji daya daga cikin ɗaya-ɗayan abin da Allah ya hana bani Isra'ila haka an hana kowa daga cikin al'ummar manzan Allah shi shi ne bautar wani Allah kalmi shirka a takaice alƙawar ne tsakaninmu da Allah kuma wani sahabi ya zo tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma haƙul ibada alallah wa ma haƙul lahi ala ibadi menene haƙƙin Allah da ke kan bayinsa mi kuma su bayin suke da haƙƙi akan ubangijinsu ya ce haƙƙin Allah a kan bayansa shi ne wannan su bautawa Allah kasu ba Allah shirka da kowa menene haƙƙin bayi a kan Ubangiji shi alƙawalin da Allah yi wa kansa haƙƙinsa a kan kowane bawansa ba zai shigar da duk wanda yake mai imani da Allah ba kuma ya mutu bayawa Allah shirka Allah ba zai shigar da shi wuta ba aljanna Allah zai kai shi wannan alƙawali alƙawalin da na shiga aljanna idan mutum ya cika shi ko kuma na zuwa wata idan mutum bai cika shi ba duk wani laifin da kake inda baka Allah baka wa Allah shirka a matsayin ka na musulmi za a maka azaba gurgurdan laifin ka ne amma a ƙarshe ne zaka shiga aljanna ba zaka dawo ma auta ba amma duk abin da kake na ibada in dai ka hada da shirka ga Allah kai da aljanna fo fo fo sai dai labari kawai kawai da ka saba alƙawarin da ke tsakaninka da Allah abu na harkon da Allah ya umarni ga bani Isra'ila kuma al'umma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suna cikin wannan umarnin shi ne wa bilwa da daini ihisana uwaye ya kyautata musu Allah yi wajibi ne mutum ya kyautata zuwa ga uwaye shi uwaye manyan mutane ne duk duniya ba ka daga musu idan ka rasa uwaye ka samu matsala idan ka samu uwaye suna raye to kai ɗan gata ne duk lokacin da ga abuwa sun cake sun dabarbare baka sun maka kullum mandan wani gari to je ka gurin uwayenka ka ce su maka addu'a wallahi za ka sha babaki domin Allah yana karɓar addu'ar uwaye a kan ɗansu in dai ma'aiwa suka wa ‘ya'yansu addu'a Allah yana karɓa shi yasa ka shaidin mata da suke mummunan addu'a kan ‘ya'ya saboda sun ba su hauci har ma maza saboda Allah karɓa yake gara ya mata kirki uwaye idan ka suke baka rabu da su lahiya ba har abu da rayuwarka ba ta kyau a duniya kuma Allah na jiran amma duk wanda ya rabu da uwayensa lafiya babu shakka wannan mutum zaga albarka a cikin rayuwar ta duniya ana kyautata mai zaton samun tsira na tashin alkiyama sakamakon kyautatawa zuwa ga uwaye akwai wani mutum da ake ce da shi uwarsa da karni abu ɗaya shahara da shi a cikin rayuwa shi ne kyautata zuwa ga mahaifin shi mazala sallallahu alaihi sai da ya ba da labarin shi irin baiwa da Allah ya mai sakamakon kyautata uwa mazala ya ce duk wanda ya gama da uwarsa da karni ya ce ya masa addu'a ka ji fa a ina samu wannan baiwa waliyin Allah ne ta ina ya samu walitaka sakamakon kyautatawa zuwa ga mahaifiyarsa manzo Allah yace domin shi yana da uwa da yake kyautatawa kun ji nan ne ya samu baiwa wallahi kai ma baka makara ba inda kana da mahaifiya a rai da rai ko dukan su aduhu ma auki lahu ba to yi kokari wallahi zaka zama wali a zamanin sayyidina Umar yana khalifa sai ga mutane sun zo aikin haji daga wannan ƙasa inda bawan Allah na yake wanda manzo Allah ya bada labari sai ce ku mutanen ina ne suka ce mutanen gari kaza ne a cikin ku akwai uwais suka yi shiru to mutum ne ba wani shahararren mutum ba to uwais eh ubar ce wani mutum ne wanda yake da uwa yana aka ce a uwais yana yana ma can bayan gari yana kiwo raƙuma kaga bawan Allah raƙuman da mutane suka hayo suka zo aikin hajji aka ba shi ciki watawa hajji sai na umar ya nemi inda yake ya dai tura shi yana nafila yana kiwo kuma yana nafila kaji bayan allah ko in an tsare shan kuma sai a kama ta ba bangare da suke kama ba duk wata hanya ta neman yarda Allah bayan Allah na gari sai su tsare gurin yana nafila yana nafila aka ce sai da Umar sai ce kai dakata bawan Allah ni ina da bukatar ganin kai sai ce kai wasu ranka yace ni suna na bawan Allah ta tafi ba yace ni na ai bawan Allah ne ina so ga mu sunan ka na kirki yace to sunana da ake kira da shi a garin mu ana ce mini uwansu manzala ya faɗi wata siffa daga cikin siffofin shi yana da tabo a jikin shi an san tabo ko inda mutum ya ji ciwo ya warke ce tunana ɗan buɗa mun nan gani da ya buɗa masa ya gani sai ya rungume shi ce kenan kai ne uwar sulkarni ya ce ni ne ce to manzo Allah ya ce duk wanda ya gamu da kai ya ce ka roƙa mashi Allah da haka ina roƙonka ka roƙa mana Allah ya mana gafara ya ce to zama ka adawa da sharɗi amma karka gaya wa kowa karka faɗi ‘yan garin musu ji kaji oye kansa yake ko bayyanawa yake in ka ne haka zo ka shiga zara jiwa kawai ka ce a saurara jama'a a zo na zo ni ne wanda ne adda ake karbawa ko ba haka ba ‘yan mana a yi ta tururuwa ba gari ya zama ya ce da shi bilhak bilhak iko allah ya komi ne ne to dai ai zama ga wanda ya warkar ba idan yana warkar da dukkan mara lafiya me yasa ya baro marasa lafiya a asibitoci a kwance a can kasar da ya zo ko babu ba zai je warkar da su ba to da ya zo a ba gida haka mata ya je ya kama ba a dauki kolo sai a tara mutum a sai ya je asibiti akwai asibitin ya ake cewa babban likita akwai ƙanana masu zaman kansu in ma kuɗin yake so ai za a bashi ko ba za a bashi ba inda gaske yake mai warkarwa ne an ce wai komai ka zo zaka warke to an sai ta yi babban likita kawai ko ba haka ba in ya kare da wannan kategori ya koma sa ya mana ya fara da bangaren masu kuɗi akwai kategori bangaren masu kuɗi ko to da haya fara da can inda AC ya tara mana su dusu warke su tafi gida kuma ya zo bangaren yakubayi amma ga shirme ne to shi wasul karni in ya maka addu'a Allah zai karba ya samu wannan baiwa sakamakon biyayya zuwa ga mahaifiyarsa kai ma wallahi in kai zaka samu wannan baiwa zaka zama wali yi kokari iyayenka duk yadda za ka kyautata musu wallahi kullum ka tusa musu farin rai ka kyautata musu yadda za su zai daɗi wallahi ka ga yadda za ka samu albarka a cikin rayuwarka albarka ba yadda za a yi kana da uwaye kana kyautata musu Allah madaukakin sarki ya tozarta da kai babu yadda za a yi haka ya faru wallahi duk wanda ya ce zai ga bayanka wallahi ƙarya yake inda kana yi ta uwa wallahi kariya ki bai sama kowa ya ce wai sulkar yawa sai na umar addu'a ya ce amma kaka gaya wa kowa kaka fari yan garin musulci yana ɓoye kashi bai yi addu'a lobe ya ce to dama duk zo muku addu'a annabi ne ya ce ni in nai shi kenan ɓoye kashi ya yi wannan shi ne sufan mutanen girki amma ka zo ka ce wai kai duk wanda ya zo ba lahiya za ka warkar da shi kuma ka zo ka kama gida a can nesa da likita ha ka zo neman dala ne inda gaske ne ka zo kawarkar da mutane ai saka tayi likita ga su na kwakwanta wani bai da kudin magani wani yana da kudin magani ko miliyan nawa kake so zai baka ga bangaren ciwon koda ga bangaren alsa ga bangaren yan karaya ga ko ba haka ba duk ya tara su su warke ya tara su a ga shi abin akwai dan duhu duhu a ciki ko duhu ne ma ne ce ba dan duhu duhu ba akwai damfara ya kamata mu zo masu hankali idan kana da uwaye yi kokari ka kyautata musu nan ana samun walitaka tun manzo Allah ya ce uwaisul karni duk wanda ya gaishe ce masa adadan shi yana da uwa da yake kyautata ba kenan an faɗa hanyar da ya samu walitaka ta shi wannan kenan to Allah ya ce wa bil walidaini ihsana uwa ya kyautata musu wallahi mu dage mu kyautata zuwa ga uwayen babu madadin suwa in ka rasa su ka rasa su kenan wani sahabi ya ce ya rasulullah hal baka alayya min birri abawai da shaya akwai abin da ya rage a kaina na haƙƙin biyayyar uwaye ba da mautu'i ba bayan sun mutu ya ce mashi na'am ko sun mutu akwai ka riƙa yin saraka saboda su da warko ka biya musu bashi bashi da ake musu ka biya saudi jam yau wa ake matanarin biyan bashin uwaye wani uwayen ma za su bar bashin su bar kuɗin biyan amma baya so a ɗauka a biya akwai wani mai arziki ya mutu aka zo aka lissafa dukiya daga cikin abin da ya bari aka tattara ya aka cutar abin da ake yin babanku ya kamata a biya mashi bashi kafin a raba gado haka yadda suke suka ce a kana taɓa mu dukiyar me yasa shi ba su ana bashi bai kibiya diyan ne fa wai uban ba ya san ana bin shi bashin ba ya kibiya su kana taɓa musu dukiyarsu wala yau kana mutuwa mutane ba kokarin biya maka bashi ba suke balle ma in kana daga cikin wanda ka tara ga motoci masu sanyi yara ba su fanta ba yanzu suke su fanta ma daga ɗiyan alajewa da shege shi ya burge kawai ta shege ya je ta cin kayan sama bakawa duk inda ake wasa wani fikinik wani waye ya nuna isa haka yake so gaga ba a samu albarka ba ke to so ake ka yi musu sadaka ka biya musu bashi ka cika musu wasiya ka rika zumuntar da in ba don su muna ba za ka yi ta ba duk wanda ka san suna da alaka da mahaifanka ka kyautata alaka tsakaninka da suna daga cikin biyayyar uwaye abdullahi dan uwar cikin bulaguro yake ba hanya ta kawo hanya da wani kawai sai aga ya sauka daga kan jakin shi jaki a wata lokacin shine katkata ba arba arba ne kamar kana da motar ka sabuwa mai AC kawai kana cikin ta ya sauke ga wani sai aga kasa ka bashi motar a lokacin nan cikin sahara sai ka yi rawani kake iya jin daɗin tafiya saboda zahi sai aga ya cire rawanin shi ya ba shi ya rada ya ce haujakin ka rawanin ka haujakin ka ce haba ya abdullahi ka ba shi abin hawa ka kuma ka ba shi rawanin ya ce kun san waye kuwa ko kun san waye babansa wa abokin babana ne layi na jiha ka ji alaƙa fa wai ku kun san wane ne wannan da kuke gani wanda na bai jaki babansa wa abokin babana ne ya kake ji inda da abokin baban nashi ne tana ya kake tsammani dan abokin baban shi ne amma ya sauka daga abin da yake hawa kamar yanzu kawai ka sauka daga mota ka meka mutum kile kana da rawani muka ka cire ka bashi a inda ake al'adar sa rawani kuma ko hulaka mai tsada ga ka bashi ko salulaka wannan ya ake ce mata wannan mai tsadan nan ha haifar take komi kawai sa ka kame ka mai kuma kame ka mai kilomita ka ce shi ka lafiya ce kai ai baban shi abokin ubana ne sai a ce kai ka gidan mahaukata ko? a ce ka samu taɓuwa ya ce ka samu taɓuwa suna ɗabbaka wannan ɗabi'ar da manzan Allah ɗora su a kai ne so yake samu albarkar kyautatawa zuwa ga uwaye wani abdullahi da umar kenan to da haka Allah ce wa bilwari da ne ihsana uwaye a kyautata musu ɗaya kenan wazil kurba da makusanta wallahi da daga cikin babbar matsala a yanzu wanda idan ba mai hankali ba za ta mamaye al'umma musulmi ƙarancin zumunta yanzu wani yanki same saboda shi ɗan birni ne ai kusa ɗan birni ko? wanda ba su iya hausa ba dan birni ba haushe yake ce mai ce maka hura ba zai yadda ce hura yake ce ce maka ruwa yadda ce ruwa ko kuma yana ganin ba haushe ne shi sai ka same shi a haife shi a birni a cikin dangin shi na wajen uwa ka ce zara maka mutum ashirin ba zai iya ba bai san su ba a wajen uba ka ce zara maka ashirin bai san su ba bai san su ba ko ba abin da ya dame shi hankalin shi kwance gani yake su yan kawai da shi dan birni ne alhali kuma Allah ya ce bayan kyautata uwaye sai ya ce mi wazil kurba da makusanta a shaddu wani mutum da yake da alaka da kai kamar yadda aka ce bil walidaini ihsanan to akwai ihsanin da ke kanka da Allah ya dora maka zuwa gare shi wajibi ne ka kyautata masa wajibi ne ka kyauta da dukkan mutumin da yake makusancin ka ne kusancin nan ta bangaren uwa ko ta bangaren uba kai ko da ɓangaren saraukantaka ne an gane ko wani aure hada ku kasan aure a cikin tsarin da musulunci ya kawo ba abin da yake gaggauta tara maka dangi su yawa kamar aure yasa ake so ka yi wata aure idan mutum ya auri mata guda hudu da musulunci ya ce ko kusan dangi nawa ya tattara duk aure kwara daya yana hada alaka ta mutum goma sha hudu ne a lokaci daya aure daya mutum goma sha nawa sha hudu sha hudu sha hudu sa hudu nawa ne hamsin da shida a mai mata hudu janar ne ko sai an zana kowane mutum ango da amarya kakannin su nawa ango na da kakannu guda hudu amarya na da kakannu guda hudu hudu da hudu nawa an samu takwas ango na da uwaye biyu uwa da uba amarya na da uwaye biyu uwa da uba nawa kenan an samu sha biyu gashi angon gashi amaryar yanzu da na zo an ce an daura aure tsakanin wane da wance yanzu kai tsaye kilkisegon an hada alakar mutum goma sha hudu wannan dangantaka ta shiga tsakaninsu ta dole ce dangantaka ce wadda musulunci ya daura ta dangi ne da lalawa dangi da mata hudu ya kake gani ha dangi shi ta fuskar aure kadai guda nawa ne hamsin da nawa hamsin da shida ta fuskar aure kawai me dalili akan cewa danginka na fuskar aure ma danginka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke bada labarin cewa wata rana za ku ci wata ƙasa a takeice ƙasa ita ce Misra sai yake ce musu a cikin ƙasar akwai kabila kaza Kibtawa kabilar Mariya al-Qibtiyya ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan kun ci su a yaki wannan kabilar ku kyautata musu saboda tsakanina da su akwai zumunta da matsayin saraukataka sun aura mini ya kuma hannun aibu da ita ɗana ibrahim aiwa ta sa zumunci ya haɗu auren da na aura ya sa zumunci ya ke cewa saraukataka ta shiga tsakaninmu ashe akwai zumunci tsakanin mai sirikai eh wanda suka baka diya ba wai su kaɗai da sirikanka ba da uwar da uban sirikanka ne kakannin guda nawa guda hudu sarkanka ne ita ma a ɓangarenka ba sai mahaifinka da mahaifinka bane sarkanka a kakannu sarkai ne ga kuma wani ɗan uwan kaka ƙanan kaka da sauransu wayancan da aka zana su dangantaka ta dole ce ta haɗu ta haɗu har a wajen Allah to duk wani wanda ka san makusancinka ne dangin uwa dangin uba ɓangaren saraukantaka duk danginka ne kakka yadda ka ci mutuncinsu kakka bari a ci mutuncinsu bal yi kokari ka kyautata zuwa gare su addini ne tunda an ce wa zulkurba na biyu kenan wal yatama sai marayu haƙƙin maraya haƙƙi ne wanda ya rataya akan kowane musulmi wani da maraya mutumin da bai zama baligi ba uwaye suka da su namiji ne bai kai shekara goma sha hudu ba uwayen shi sun rasu haka mace bata balaga ba shekara tara ko shekara sha biyu ko makamancin haka uwayen sun rasu wannan ita ma haƙƙinta ya hau kan kowane musulmin da ya san uwayen sun rasu marayu suna da haƙƙi akan kowane musulmi haƙƙin su nami da kyautatawa wajibi ne a cikin abin da kake samu a kowane wata ka rika cire haƙƙin marayu marayun nan na daga cikin marayun da an mutu an bar maka cikin danginka ko kuma uwanka musulmi wani ya mutu amma kaga haka muka yi irin wani irin lalacin da sai waɗanda ba mu ba suke za suna ɗaukar marayu suna cidawa su ɗauke su suna cida su su yi musu abakai a turai a dauke shi a kai shi sanye bakas a dauke shi a kai shi farze an gaba shi da abokin shi na can daga baya sai ya zama kirista ba ku sani ba kuma kuna ganin ba komi ba ne ko ba kirista da su kun sani akwai ɗaya daga cikin gidan marayu da na sani a da dai baya ban san bai zo duk ranar sun dudu ladi akan ɗaukar makaɗa a kai musu sai musu kiɗa da rawa ah to me lahinsu wai don su wala wadda su yi farin ciki idan lahi a ji a karanta da su alkur'ani da sunna su yi rera kur'ani samu nutsuwa alabi zikirin lati ta ma'ina kulu a yau makiyanmu ne suke renon gidan marayu su suke ci da su shayar da su musu sutura su kamar suke gani kawai ya kamata a ji a kayan kiɗa a musu kiɗa da waƙa su yi rawa har yanzu yana da gidan marayu ba san yanzu za ka daina wannan kiɗan da rawa ba mu musulmi na da muna ganin ba ruwanmu muna ganin ba ruwanmu wallahi sai Allah ya tambaye mu akwai haƙƙin marayu akan kowa a cikin mu dole ne a ba su tarbiya a ilmantar da su ilimi na zamani ilimi na addini irin na yadda kowane ɗa yake gurin ya samu ta hanyar ma'aifin shi yanzu ba ma'aifin nauyin akan al'ummar musulmi yake idan ba a ba da wannan nauyin ba kowa na da laifi kuma gwamnati na da laifi da haka Allah ya wa ƙungiyoyi na musulunci albarka yanzu ka ɗauki ƙungiyar ashayi tana ɗaukar nauyin marayu masu yawa musamman a cikin ƙasar nan nan makociyarmu najeriya akwai ƙungiyar da zaratar bidiya mai kamata sunna tana ɗaukar nauyin marayu diya mu ma mulka farawa ko da da kaɗan-kaɗan ne domin ba zan manta ba bare ne wani yaro maraya ya ga an ɗinka aka ɗinka mai shadda mai tsada ƙungiyar zala yaron ya mutu sai abokin shi ya gani shi kuma abokin yana da uba kai wasa maka wani rigar shahadi kungiyar izala ta ɗinka mini da take ɗinka marayu wanda uban sai mutu yaro ya yi shiru ya ce ka shi ma allah saka hun baɗi uban sai mutu ah ya mana abin ya burge shi sosai ya ga baban shi ne yake da uba uban shi bai sai mai wannan kwamfulan ba kuma wa ya sa ba ce kungiyar marayu a kungiyar ahlus sunna ta izara ta saya mai wannan kofar ya shiru cika wallahi shi ba kafin baɗi Allah sa baban shi mutu dan kungiyar izara ta saya mai kaga idan suna yi ne ko dan tana yi ne to haka ya kamata al'ummar musulmi ta yi tsarin da za ta zama wanto uwaye ga waɗanda suke marayu ne maraya rika walwala ranar layya kamar yadda gidansu kowa ake yanka rago shi ba a gidansu a yanka rago sallah in ta zo ka bai da kowa mashi kwamfule ɗaya biyu ko uku na sawa ran sallah daban na washe garin sallah daban shi ma ya gaira da wannan sai ga yana cikin walwala bai damuwa sosai amma sallah ta zo shi ya gidansu shiru uwarsa tana cikin damuwa ya fito kan ciki kowa ya saba don shi shiru ta ga dole shiga cikin zulumi wannan damuwar ta shi to dalilin ta sai Allah madaukakin sarki ya jarabe ku da bala'i wallahi gida mafi alkhairi gidan da yake da marayan da ake kyautatawa gari mafi alkhairi garin da yake da marayu da aka fi kyautatawa ƙasa mafi alkhairi ƙasar da take da marayu da ake kyautatawa gida mafi shari gidan da ke da marayan da ake cutar da shi daga cikin cutar da maraya rishin kula da halin da yake ciki na abincin shi abin shan shi suturar shi inda yake kwana karatun shi na addinin da na zamani in dai ba kula da su ta wannan bangaren ba to wallahi an cutar da su ubangiji subhanahu wataala cikin suratul maun ya hana waɗanda suke rishin bada haƙin marayu a cikin sahun waɗanda suke ƙayyata da ranar tashin alkiyama inda Allah ta'ala ke ce a ra'aitar ladhi
yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin ubangiji ta'ala ke ce a ra'aitar ladhi yukazzibu bid-din shin baka ga wannan da yake kare ta ranar alkiyama ba bai yarda ma cewa za a mutu a tashi a wata ranar ta alkiyama ranar sakamako ce fa zalika alladhi yad'u al-yatim haka nan wannan da yake tunkuɗe maraya ya hada shi hakinsa idan kai ce fa ne gidanka marayu a unguwarka ko oho ba ruwanka sun ci ko ba ci ba oho ba ruwanka idan ka tashi ɗanka sutura gidanka marayu oho kaga kana daga cikin wa'inda sun kasa ba da haƙƙin marayu kenan to shi sa Allah ta'ala ya ce idan ka bada haƙƙin uwaye haƙƙin makusanta haƙƙin ɗauku waliyatama haƙƙin marayu wajibi ne al'ummar musulmi ta sanya tsari a cikin kowace unguwa a san adadin marayu da ke cikin unguwar a rika taimakon su kala bar su ba su zuwa makaranta ta addini kala bar su ba su zuwa makaranta ta zamani idan an ga sun shiga wani hali na rashin tarbiyya a yi tunanin wata hanya za a bin samu tarbiyya irin na kowa in ba haka ba sai Allah ya tambayi kowa rana tashin alkiyama abu na hudu wal masakin haƙin talakawa yau idan muka diba iyan talakawa da yawa ba sa iya karatu na addini in ma an aika su karatu sai bara yaro sai zama zakin bara ta sai daban turare daban ya yi bara gari ya yi bara a gurin masu mota a circulation ya yi bara a gurin masu shayi da biredi ya yi bara a gurin masu nama ya zai yi karatu uban yana ta shi bashi da abin da zai bada ɗan ya je ya yi karatu dole ya tura shi sai mai roba ta bara ya muna tun da shi ma ta kai shi yake in yaran ma suka bar gidan suka ta yi makaranta yana ganin ma an ɗan samu sauƙi-sauƙi ba zai ga cibiyar musu da wuri ba dole ne bayan da za su yi ne malamin da aka masa da shi kila kudin mota ma sai da ya cika to shi ya zai dole su je bara wanda Allah ba su halin suna ganin ba ruwansu kuma Allah da ya duniya bai yi ta masu wadata ba gaba ɗaya kamar yadda aka dunkule aka ba waɗansu to su ake su saki haka nan kuma gwamnati wajibi ne a kanta kamar yadda take ɗaukar ɗawainiyar yaran da suke karatun boko a da za a ce tun da yanzu sai Allah sauke haka ya kamata ɗauki nauyi waɗanda suke karatun alkur'ani amma galibi mu a nan kasar masu karatun alkur'ani gwamnati ba ruwanta da su da kada a ce a nemi maluma su sa addu'a to an shiga cikin bala'i sai malaman nan malamai ku sa addu'a a sauke a sauke qur'ani kaza araba malamai kuɗi sauke qur'ani amma gwamnati ba ruwanta da karatun alkur'ani ya kamata idan an shiga tsanani a ce a kun profesa wane ya yi wani littafi akan geography ko akan mat ko wannan littafin na matkin nan shahararri a ɗauko a karanta shi sau saba'in haka ya kamata a yi mana tunda suke da muhimmanci amma an sa abin banza ne sai a ce a je a neman qur'ani malaman su hadu su karanta alqur'ani saboda a samu zama lahiya a samu arziki a samu kwanciyar hankali bukata ta biya amma kuma karatun a ba damar shi ba da an shiga matsala za a ga amara tara manyan malaman na masu manyan riguna da kusa adda a je a yi ta'adda a sauke ƙuranai a yi yanka amma ba rotu da alƙur'ani har yanzu ba a ta makaranta guda wanda ake taimaka a gwamnatance ba wani masallaci guda za a ce gwamnati ta gina shi haramun ne ba ake ganin gwamnati ta gina masallaci amma ta iya zawa masallaci ta ce a nemi addu'a a masallaci in kun je juma'an nan a yi addu'a malamai kusa addu'a ya kamata gwamnatocin musulmi ne kusa tsarin addini a cikin tsarin wala sai Allah ya taimake ku in tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum da kun taimake addinin Allah alƙawarin Allah ne zai taimake ku sai ya sa ku zauna a bisa kawawunku ya ba ku tattalin arziki ya ba ku siyasa wadda take kyaukyawa ba zuwa bara ba zuwa bara ba cin bashi saboda Allah alƙawarin taimakon ku in kun taimaki addinin Allah in tansurullah sharadi ne Allah ce in dai kun taimaki addinin Allah yansurukum zai taimake ku zai ba ku tabbatuwa ba za a ganin yan ƙasa suna wuta yawon bara ba yau in ka je Ghana mabarata an gina ne in ka je Algeria in ka je Cote d'Ivoire bara to bara lauyi lauyi cewa gwamnatin ma ba bara take ba ba ta bara a ita ma bara take kullum ma wane shi wayannan tasa ake gani manyan ma bara suke wallahi bara suke su bar bara in sun isa wanda ke ganin bayan daukar nauyin karanta da 'yan kasar shi sai an taimake shi sai ya ci bashi shi ba almajiri ba in tansurullaha yansurukum wai sabbin aka damakun ku zo a taimaki addinin Allah ku kula da karatun alkur'ani ku kula da tarbiyyar addini a sanya tsarin da zai iya kawo ci gaba na addini ku ga irin taimakon Allah zai zo balle wani kasa mai albarka kasa mai ban fetur kasa mai iraniyon kasa mai dabobi kala-kala kasa mai zinariya kasar da ke da ruwa karahura duk wani abin da ake ta arziki ne a duniya ba abin da ba mu da shi ana amma saboda rishin bin Allah Allah ya hana mu wani abu Allah ya hana idan an samo shi ma mu gawai yan Allah ba ku samu ne samun naku shi ne ma naku a zo a ba yan kasa lissahin abinda Nijar take amfani da shi cikin kaso na man fetur a gaya wa yan kasa su tsani mana nawa ne muke amfani da kaso nawa ne a cikin dari a bari ma tana amfanuwa nawa ne namu ne amma bai amfaninmu iraniyon da ake huta tsawon shekaru da zinariya a gaya mana nawa ne muke amfanuwa da shi Allah bai yarda ba wa ya balla amma wallahi da za mu taimaki addinin Allah mu duka in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum bal ma irin su ban Peter kin mara sauransu da ya bugo yanzu da aka samu kasar ne mutane sun fara gane Allah tauhidi ya fara yawantuwa an yi kalmar shahada ana karanta alkur'ani da kyau shine Allah ya sa wani arzikin ma yazo wallahi shine amma a dake kika san ko ba talar da ake har yanzu ba yanzu musulmin da bai iya kalmar shahada ba wallahi ina musulunci yake are mutane kace su ma kalmar shahada ga la ilaha ko la ilaha wannan musulmi ne musulmin da bai iya sallama ba tsaye musulmi yanzu ka ce maka sallama normal ka gani Allah sallama wannan sai ka ji kaman kai amai in wani rai assalamu alaikum barakatuhu wa minani zaka haka zaka ji ba musulmi kenan shiga cikin gurfatin da zaka ji mutum ya zo yana ka tobara sallama wannan ba iya ba balle karatun fatiha kuma a birnin ma balle ka je kauye to da Allah in ba dan Allah mai tausayi bane kai ya kake gani Allah ya yi alkawali man amila salihan من من عمل ذكر أو أنثى صالحا وهو مؤمن من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة ubangiji ta ala ce man طيبة.
amila salihan duk mutumin da yake aiki na gari sallah ba aiki na gari ba azumi ba aiki na gari ba aikin haji biyayyar uwaye zumunta duk ba muna yi ba ko namiji ko mace sai Allah ce da sharadi wa huwa mu'minun in dai yana da imani imani na gaske dan Allah mutum ko kalmar shahada bai iya ba ina magana imani kalmar shahada bai iya ba bai iya karanta fatiha ba sallama ta musulunci bai iya ba in kace salatin manzon Allah bai iya ba hagani to in dai ana aiki na gari Allah ya ce da sharadi in dai mutum yana da imani ko namiji ko mace Allah sai da ya rantsuwa ce wallahi fala nuhiyannahu hayatan tayyiba wallahi zan raye da su rayuwa mai daɗi yanzu rayuwa mai daɗi take sa mutane su mutu su je suna bara a algeria a ghana a cote d'ivoire a ina ne a ina ne wannan rayuwa mai daɗi ke hudu mutane su je bara ƙasar su da arziki suna zuwa bara rayuwa ce mai daɗi sun shugabannin da suke bara rayuwa ce mai daɗi hakin allah muna da ƙauli rayuwa mai daɗi ƙarƙashin aiki mai kyau inda akwai imani to ai kuka ya zo a gyara imanin ma ai aiki a gani allah sai da ya rantsa ya ce wallahi sai na rayar da su rayuwa mai daɗi wallahi falaluhiyannahu hayatan tayyiba zan raye da su rayuwa mai dadi wala najziyannahum ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا Wai, يعملون rayuwar da da- mai dadin da Allah zai bada idan an tsare ayyuka na gari karkashin imani ba wai shine biyan ba wannan bonus ne Allah ya ce wala najziyannahum wallahi zan sakan ya musu ladan su da mafi kyawun dadin rayuwar da suka samu a duniya saboda abin da suka aikata da haka ashe inda ake samun jin daɗin rayuwa yana nan ƙarƙashin imani da Allah da ayyuka na gari da haka inda gwamnatocinmu sun gane da wannan sai su yi ƙoƙari a zama na gari wallahi ta'addanci da ke yawa a cikin ƙasar nan bance ma ko ina mafi yawa wallahi rashin aikin yi ne da jahilci mutum ne bai san Allah ba bai san manzon Allah ba kuma ya tashi baye da shi kuma yana so ya ji daɗi shi ma irin da kowa Hakan ya je cikin fina-finai ya ga yadda mutane suke hawa mota mai tsada a cikin filin ya ga yadda ake more a gidaje masu tsada shi kuma ba shida ya ga yadda ake sa kaya masu tsada a kan titi ya ga wani suna yi shi ba shida bai da hanyar yi kuma ga ƙarfin tsiya ga rashin imani ga jahilci da Allah ya kace mishi ya zo ga makami za a more ya kace gani ya kace gani wata ran yunwa ta hana shi barci wata ran ya tashi bai karyawa wata yana da bukatar ya rasa yadda zai yi sai aka ce mashi ga kudin kuma ga makami kuma kudin za a samu ya kike tsammani barayi da suke yawan sace-sace hatta takalmi a masallaci ba a bari hatta takalmi ba a masallaci ba takalmi takalmi ba a bari balle ka bar moto babur ɗinka a daidaita sau gaskin da ake dafa abinci don allah gas nawa ne kudin shi tukunyar gas a jira cikin gida a ɗauki komai ba a bari fa don Allah yanzu kai kana da kuɗi a jikin za ka ta cikin dare kana zuwa kana jira gidan mutane ka ɗauki tukunyar gas ka dauki bahon shinkafa kana da kudi a jihunka kana da abinci to baka da shi idan za ka iya barci dole ka je gidan waɗanda su sun ci sun koyi suna barci ka tara kai maka ɗauko ka samu abin da za ka ci ka yi barci da sa'i wallahi mafi yawa rishin zama lafiya da ta'addanci da sace-sace yana daga cikin talauci da jahilci to mu dawo mu yi ayyuka na gari mu kyautata imanin mu sai Allah madaukakin sarki ya taimake mu ba mu rayuwa mai kyau to shine Allah ya ce a taimakawa wanda ba su da shi wanda baya da shi a taimake shi kar ka zo kai tsara kuɗi a bankuna a unguwa da an sa gida kasuwa kai zaka sai amma ba ya gane kana da kuɗi sai ta wannan hanyar kawai ba ya gane kana da kuɗi sai ta wannan hanyar ga azumi zai zo wasu da ruwa suke ba azumin ba ya za su rika buɗe baki in ka je kauye wani sai ga da kunu kada zai buɗe baki kunu kawai ba shi da kuɗi ba shi da abincin kai wani kullum ma da ke yake samu wallahi Allah ba ma da zaka tausaye da ake ibada idan ka zai karkara bayan Allah suna nan musulmi ne ga imani amma ba su da abin da za su ci haka za su yi azumin amma sai mutum ya zo duk unguwa aka ɗaya gida sai sai ba a ce haram bane ka sai gida fa sai mutum ya zo ya rika tara kuɗi a banki kowane banki ya buɗe kwant amma ba ruwan da talakawa yana ganin Allah ba zai tambaye shi ba to Allah ya ce wal masakin talakawa a taimake su wa qulu lin nasi husna sai Allah madaukakin sarki ya ce to idan kun tashi fadin magana ku ga mutane magana kyakkyawa wasu malamai suka ce a nan gurin ba ana nufin kawai magana ba dan Allah mutumin da bashi da shi da ka zo da ka mishi magana mai kyau da ka bashi kar ka mishi magana wannan ne ka bashi eh ba su rutu zaka zo kana mutane daɗin baki ba in dai akwai ka ɗauki ka mai ka musu shine magana shine magana mai kyau da an ce kai mutum banza ne sai ka ji ya ce a na kirki ne saboda me kana ba shi na shaka labarin wani bawan Allah mai kuɗi amma wanshi suke gaba yayi yayi sun kasa shiryawa shi a ganin shi sai je gurin wani malami ya ce wallahi dan uwa na uwa ɗaya ba ɗaya amma kawai gaba muke tsakaninmu na yi yadda zan yi in samo kai shi mashirya na rasa da zai mana ya ce alaihin kare ya ce na yi bukata a ƙarya ne laihin kare wallahi kana da kuɗin har ka samu yana gaba da kai kuma ɗan uwanka ya ce wallahi laihin kare ya ce malam ya za ya ce akwai da zai ya ce samu wani burgi an gane burgi ba wani wanda ake gini ba fa karkace ka kai wa ɗan uwanka burgi a ka je ka nemi wani ilige da aka yi na miliyan guda aka sa mai roba eh yace ka diba duk wani nau'in abin da ake ci ka samu yan bahuna karka je ma gidan samu a mota ka tura aje a sarki ka je da kanka kuma ka meka mishi ka rabu da shi ga shi wani aje a yace kuɗi ka gani ai haka yi daga nan bayan ya zai mota ba shi ko a kori kura aka sanya masara ne shinkafa ne makaroni ne abinda ma talaka bai iya ci da aka sa da ji da menene ya je samu dan burgi kuma ya mu ya meka mishi daga bayan na ai duk lokacin mutar shi ma sai dan waya huta kowar gida da ya zara mata sun ce Allah ke ya dawo lahiya har ya bace na daga mishi halwa mishi addu'a sai ya bace ya zo ce malam wallahi gaskiya ka ya ce kan huto ma sai huta kowar gida ya tsaya in na wuce rika daga manu na Allah ke ya dawo lahiya ya ce ba gashi ba haka ne mana haka ne talauci ne shi talauci ya sa dukkan tsarin mutane kaga mutane duk yan iska ne Allah ya sa ka rika kumbura kai kada kana wushi kai kowa ya tsare ka mugu ne wallahi Allah raba mu da shi talauci ne shi sa ka sa wasu sata ya sa wasu a ma'aikata su yi sata dukiyar al'umma ya sa mutum bai cin hanci ya cin hanci ya sa mutum mai gaskiya ya yi ƙarya wallahi mugu ne Allah ka raba mu da shi shi sa kullum makiya suna kokarin mazamman mana da talauci shaitan ma a shaitan ya ido kuma alfaqara shi ma kullum abin da ke tare da mu kenan kumul faqr so yake mu zaman tumar da talauci saboda ya san kira da talauci kai warwas ne zai same ka nan da nan zai same ka Allah ka raba mu da talauci ka ba mu wadata zuci to shine wa qulul nasi husna ka riga ga mutane magana mai kyau idan kana da shi ka basu shine magana mai kyau eh shine bayani amma daga zo ka mutanen sulutu ai kaga ba su gane komai ko amma an gaya ka ba sai mhm ka ji magana ko ba haka ake cewa ba yanzu na ji magana magana kai ba da wafi don ka fahimci qur'ani kanka ce surutu zaka rika mutane a ka rika badawa shine yaqulun nasu husna in babu kuma in sun zo sun nema to nan ne yake kaulin ma'ruf wa magabaratun karin min sadaqati tuba azza to dan sake musu magana baki wallahi babu ya zama insha Allah Allah hore zan aika ba zan baka dan babu ne wallahi da na baka to wannan shi ne ake son magana a nan amma inda akwai kawai ka bada shi ne kaulin ma'ruf ka rika badawa wa ma anfaqatin min shay'in fa huwa yuklif ba abinda zaka bada ku shi Allah sai ya mai maka gurbin da wuri idan ka bada ɗaya ɗaya zai mai da maka sai ya mai da maka goma ne ba ka wani mutum ya mutu da dinarin shi guda yana neman kari ba kawai sai wani ce wa zai ba da fisa billahi kawai sai meka mai sai ya koma gida ya zauna yana jiran goma ba Allah ce duk wanda ya bada ba za a bai mishi gurbu man za a bi rasun falahu ashiru a misali kuma duk wanda ya bada ɗaya Allah ya ce goma zan bashi kawai da ake tattaro ya zo gida yake jira kaga jima sai a kwankwasa mai kofa da ya wuto sai aka bashi dirhami tara aka ce alhaji wanda ya ce a kama ce ma da lala saka da yayi da ya koma gida ya fara da sai sai ga tara da sai biyo da gudu ce kai bala tsaya tsaya tsaya da ya tsaya ce wannan ba na bane ya nawa ya ce a ba ni aka ce kawa ba kai ban tuwa ba kai bane wani ya ce ni ne ya ce a kai aka ce ka ce a ba ni aka ce kawa ba inna wani ya yi haka kai wani irin mutum ne alhaji wani kun yi alkawali sai ce ba mu yi alkawali da shi ba amma na san wannan da ya tarin ba na bane inda wani sun baka ya ce ni haka aka bani aka ce in kama in kana ya ce to duka ba za a amsa ba sai dai mu je ni da kai gudun shi in ya ce shi ai ku haka to shi kiran karba ya ce mu je ya san mara gaskiya da barazana sai aka kama hanya suna ta ya sai ce da Allah da kasa kai wai wahayi yake ma ya ce a'a ya kai ka gane ba haka bai ya ce kawai ina da dalilin da na gane ya ce to kai dai tsakani da Allah kai haƙuri goma ne aka bani amma ya ɗauki tukuici na ɗaya ya ce yanzu na ji magana me yasa baka gaya mun ba sata kamun eh imanin kenan ya ce to me dalilin ke ya ce Allah ya ce wa ma an bukatin min shay'in fa
وما huwa أنفقتم من شيء فهو ya يخلفه ce Allah ya ce duk abin da ka bada min shay'in daga kowane abu ko mun kankanta shi fa huwa yakul shi Allah ya ce sai ya maye maka gurbin shi ya sa aka masa sai an jima ne yanzu ne kuma yaya ne ne Allah zai maye maka gurbin alheri ɗaya da kai man ja'a bil hasana من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها yace Allah ce man ja'a bil hasanati duk wanda yazo da kyakkyawan abu kwara ɗaya ya bai Allah falahu ashru amsalha to yana da goma kwatankwacin wannan da ya bada ya zan bada dirhami ɗaya Allah ya ce zai bada kwatankwacin shi goma kai ka mun tara ce wannan shine hujjata kaga imani ko to wallahi wancan Allah shine yanzu bayan da kun yan fadu ما وما عند الله عندكم ينفد وما abin da عند ke gare ku الله karewa باق.
yake wanda ke wajen Allah kullum yana nan ciki Allah da shi ne Allah yanzu shi ne Allah ƙarshe da aka ya kamata mu kula wa kulun nasi husna bayan wannan waƙi musalata wa atu zaka ku rika tsaye da sallah domin sallah tana magungunan ababe masu yawa da daga cikin abin da sallah take yi ta hana ka alfasha da munkar duk yawan saban Allah da ake zinace zinace shaye shaye yawan shan shisha wiwi tramol duk waye wallahi rashin kyakkyawar sallah ne rashin kyakkyawar sallah ne a yi ƙoƙari gwamnati idan tana yaƙi da shaye-shaye yaƙi da cin hanci yaƙi da rashawa yaƙi da waye-waye a yi ƙoƙari mutane su rika tsaye da sallah inna salata ta إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر me munkar me alfasha shaye-shaye sace-sace cin hanci da duk ba munkar bane ba to sallah tana hana su a sa mutane kowa a ce an tsaye da lokaci sallah in alakon ne yarkin sallah a wuta ayi in a ma'aikata ne lokacin sallah a wuta ayi in rediyo ake lokacin sallah ayi a wuta ayi yan balo in suna balo lokacin sallah ayi in ba su yi ba a kamo su gwamnati ta yi haka ta gani ga hanyoyi malam qur'ani ya halale komi wallahi masu kwanta kwanta na kan titi ba za a tada sabon ana tsaye da sallah a ƙauyuka da birni a rika tsaye da sallah ka gani masu tashi-tashi su dina ba cikin gida su sace ba kaya ko su tashe ka ko a kishe mutum wallahi in ana tsaye da sallah wannan abu ba za a yi shi ba inna salata tanha anil fashai wal munkar haka nan sallah tana sanya nutsuwa tana da wani haske da take haskaka zukatan masu ita wala yadaluhu illa khashin to shine a tsaye da sallah kuma a raka bada zakka kamar da gwamnati idan shekara ta zo take cewa kowa ya zo ya yi rapport akan abin da ya samu na kwangila na menene da ya ba da haƙƙin gwamnati to haka ya kamata a tuntun mutane su ba da haƙƙin Allah shi ne zaka wanda ya hana zaka aka ce a kwato ta da ƙarfi a amsa ta a gudun mawadata arabawa talakawa za ga mutum ɗaya inda zai huta zaka ta tsakani da Allah duk danginsa a wannan shekarar kowa sai zo mai kuɗi amma sai ki huda ya ƙeme mai duke kuma ta kasa albarka ya yi ta asara kullum hawan jini yana karuwa nan da naka ja ta yi tunuzi saboda matsalar tension asara da yake samu a dukiyar shi da kaza kaza alhali inda an sa ya hudu zaka ita wannan zaka za ta tsarkake zuciyar shi kuma ta tsarkake mi dukiyar Allah ya ce ka amshi zakar su ka musu addu'a khudh min ya isa bala saboda lokaci yayi saboda mi idan an karbi zakka an yi addu'a Allah na tsarkake dukiya wani mai kudi ne sai ya raba wa iyalin shi dukiya jari kowane amma kafin shekara biyu sai ya guda su ya ce kowa zo yi bayani duk cikin ɗiyan ashe ɗaya da yake hudu zaka wannan ya ce ya asara kaza wannan ya ce ya asara kaza sai ya tambaye su me yasa kuke yi wannan asara suka ce sani ba shi kuma wannan wanda bai taɓa asara a cikin dukiyar shi ba sai ya tambaye su to wanda ya hudu zakar dukiya tun da ba dukiya daga hannun sai ba wanda ya daga hannun sai wanda ya ce to kun gani ni ma da dukiya ta tsaya saboda ina hudu zakka ne ina na hudu zakka ba a sara cikin dukiya yasa Allah ce a tsaye da sallah ba da zakka amma sai Allah ya ce summa tawallaitu su bani isra'ila sai suka juya baya akan wannan umarnin guda takwas da hani guda daya haka mu ba ko illa qalilan minkum Allah ya ce sai yan kadan daga cikin ku wa antum mu'ridun kun kasance kun bijire kun kauda kai wannan ba wai bani isra'ila kada yake har ma mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam abinda muke da Allah ka ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh